rahmani sarki mai kyauta a duniya amma maganiya ya bai musulmi ya bai kafiri an rahimi majikan mu ne a lahira ka sa dan kebe babu daban kafiri alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdu dukkanin godiya huwa alwasu ne sufatawa bil jamili da kyakkyawar sufa a sabitu matabbaci to lillahi ya tabbata ga sarki Allah ta'ala madaukakin sarki wa hal al muradu wai shin abin da ake nufi al ilamu sanarwa ce bi zalika ga wannan lil imani bihi dan mu ba da gaskiya da Allah aw sana ko kuma yabo ne ga Allah aw huma ko kuma a sanarwa ce tare da yabo itimalatin wanda aka dauka abiduwar salir ga nan za a ba da fa'ida ta uku allazi ne sarkin da anzala ala abdihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda ya sauke wa bawansa annabi muhammadu alkitabul qur'ani shine littafin alqur'ani wa lam yaj'al lahu bihi wajan a cikin alqur'ani babu wani karkata ikhtilafin babu sabani wani jumlatu wannan jumla hali ne min alkitabi na littafi qayyiman li yunzira qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana qayyiman da ka faɗa mustaqiman madaidaici ne hali ne sani da muwaqqadatan wanda an karba bahi li yunzira ba da banza ba domin ayi gargadi yukawu bil kitabi a tsoratar da wannan littafi alkabiri na su ne kafirai ba'azan shadidan domin akwai tsananin azaba cikinsa min ladunhu a nan gare shi min kibalin lahi daga ɓangaren ubangiji ɓangare ne na daraja ba na guri ba wai bashir mu'minina wai bashir mu'minina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana wai bashir Allah yana bushara almumini na ga muminai allazina ya amaluna salihati su ne wa'anda suka yi ayyuka ayyuka managarta duk wanda yake kyawun aiki to shine salihi to Allah ya ce anna lahum an kawo harabu tauhidi ne anna haqiqa lahum gare su ajran hasana za a ba su lada kyakkyawa ma kisina fihi abada to kaji ma kisina za su zauna fi daga cikin gidan aljanna abadan har abadan abada babu fita dan nan sai ne faɗa wa mahum minha wa mahum minha bi mukraji duk wanda ya ga aljanna ba fita in dai mutum ya ga aljanna to ya ga kenan sai dai munafikai akwai wanda sai sun zo kofar aljannan za su yi ga kuma daga nan wani kaho ya fito daga kansu kamar yadda diretan nasu ne ya faɗa eh wani ya zo saboda munafurcin sai ya miƙa kai zai ga aljanna sai wani kaho ya tare in ya miƙe zo biyu sai kaho ya na uku sai malaiku su ce kai dai munafiki to saura irin ya sa kafa ɗaya bai sa ɗaya ba sai a jahi wuta amma duk wanda ya ga aljanna to ma wa min habi muka rajina babu wanda zai fita daga gidan aljanna sai dai kuma a kowa inda aka bi da su a gidan aljanna su din ma an masa alƙawari kamar annabi Idris dan ya ga gidan aljanna alƙawari aka yi da shi kai dan kai ga zaka fito yace zan fito yana yi ga kuwa aljannan sai ya fito da ya fito ya ce to ai na manta takalmi na da ya ga ɗauko takalmin sa fito fito ya ce ba zan fito ba ba zan fito ba ya ce duk abin da Allah zai yi wa bawa ai an mun an ce kowanne mai rai zai ɗanɗana mutuwa kullu nafsin zai katul mautu na kullu nafsin zai katul maut kowanne mai rai zai ɗanɗana mutuwa na ɗanɗana kuma Allah ya ce wa in minkum illa wa in minkum illa waridha to kowa zai gangara ta wuta yace kuma jahannama nan nayi ga kuma aljanna an ce ba fita ni ne zan fita daga nan zaka turo jibril ya baya kure ta abin da yasa ba wai in ka fita yake nan bane fita amma alƙawarin aljanna ba a so ne a ne Muhammad ya zo lahira a gidan aljanna ya tadda mutum ko daya shine dalilin ma da yasa aka fitar da annabi Idris da yi ma ba zai fita ba to amma saboda Allah yana ki ba ya zo aljannan nan annabi ya zo ya tada wani a ciki to kaji annabi Idris ne higa aka fadda shi wannan shine dalilin higan wannan shine dalilin fita amma duk wanda ya ga cikin zamaki tina fi abada zai zauna ne har abadan abada
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر بعد من ذا kai gargadi min jumlatul kafirin daga dukkanin jumlan kafirai alladina sune wa'anda qalu suna cewa ittakaza Allah Allah Allah ittakaza waladan ya riki da kamar su gargadi ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim ma lahum me yake gare su bihi ai bi hadal qawli ga wannan magana min ilmi ba su da wani sani wannan magana ba wani littafi zai gani ba wala li abayin ko iyayensu ma ba su da ilimi adabi ne min qabli mai san gabanin sa ala qa'ilina lahu masu faɗan haka kaburat kalimatun كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا kaburat ma'anan sa uzimat ta girmama kalimatun wannan kalma na cewa Allah ya riki da takarju wanda ta fita min afwahihim daga bakunan su ai kalimatun da ka faɗa tamyizi ne mayyazewa in ka ce kaburat takarju min afwahihim kaburat kalimatan to kalimatan din tamyizi ne malaman nan abin da suke nufi da tamyizi mayyazewa da yanzu kaman kai dinnan na ce da kai kana da 99 a gona to har abada hankalinka ba zai kwanta ba yi mana to sai na kawo tamyizi kai dinnan kana da 99 in ka matsa mun sai ya ce bulala to ka gani ai kaga baka ji daɗi ba to yi ne tamyizi kamar da qur'ani ya ce lahu sun wa tis'una to na ja ita ce tamyizi yawwa kaga 99 nan baka sani ba a kuɗi za a baka shekaran ka ne nake nufi casa'in da tara to abin da za a faɗa na gaba ya bayyana shi tamyizi baya zuwa sai ya zo bayan kirge yawa yawa kamar yadda zuwa cikin mulhatul irad to amma an ce tamyizi magana da an faɗa za ta bayyana kalimat ta girmama kamar ka ce menene aka ce kalimata to kaga nan gaba ka san abin da ta girmama ba wani abu ne boyayye ba to dan duk inda yake kawo muku na ku fahimci abin da yake nufi tafsiri ne lilamiri ne lamiri almubahamu na abin da aka nufi wal magasus abin da aka keɓa bizammi da zargi almazuhun wanda aka sha ba ai maqala to wannan mazkura ce wannan zance nasa da muka ambato in ya qulu bi zalika ba komai suke faɗi ba cikin wannan illa maka walan sai dai magana ne ka zuban ta ƙarya mm.
فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا fala allaka ba da banza ba ya rasulullahi baƙi wannan kada ka halakar da kanka baƙi halakarwa ne ala asarihim bisa ga gurabansu ai ba'adi ma ai ba'ada tawliyatihim anka bayan sun juya sun bar karka halakar da kanka in lam yuminu dan kaga ba su yi imani bi hadal hadisi da wani alqur'ani asaban saboda bakin ciki ai gaizan saboda fushi wa hadanan da taban zuciya minka a gare ka ya saboda kwadayinka da kake ala imani in kaga sun yi imani wani saboda an masa fata ita asaban ɗin alal mafi'ula lahu domin shi ne wanda aka yi aiki da hi إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا inna mu ne ja'alana muka sanya ma alal arabi abin da yake bayan ƙasa min al ne na dabobi wannan ba ta da tsirai wa shajara da itatuwa wala nahara da ƙoramai wa gaira zalika da wani wannan duk abin da ka gani a ban ƙasa zinatin ado ce la aka yi wa duniya ado aka yi wa duniya duk itacen ka gani ado ne ga duniya kuma dabbobi da za ka gansu su ma ado ne tsirrai da za ka gani ado ne itatuwa ado ne ƙorama ma ado ne zinatan laha Allah ya ce ado ne a gare ta linabluwahum domin mu jarraba mutanen duniyan ai linaktabiran nasi domin mu duba mutane annazirin ila zalika masu kallo zuwa ga wannan ayyuhumu a hasanu amala wanne ɗayansu ne yake da kyakkyawan aiki ai bi ai a zahada lahu wanda zai gudun duniya daga ciki mm.
wa inna la ja'ilu da ma la ya sa'idan wa juruza inna mu dinna la ja'iluna ma alaiha mun sanya duk abin da ke bayan ƙasa sa'idan bagire ne fatatan wanda zai zama ya riga ya bushe juruzan ai ya bi layan bitu busasshen guri zai zama wanda baya fitar tsirrai mm.
إذا أما سبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا am din ma'ana hasibta ai ai zanan duwai shin kana tsammani ne an ashabul kadi su ma'abuta kogon nan algaru kogo fil jabal wanda yake kan dutse warraqimi da allansu allawhil makatubu bihi allan da aka rubuta asma'uhum sunayensu wa ansabihim da danginsu wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam an kisa haqiqa an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam labarinsu min jumlati ayatina wannan ma suna daga jumlan ayoyinmu ajaban na abin mamaki ai kabar kana ne shine kanu min ayatina ajaban din nan kabar kana ne abin da ya sa mala yace ma labarin kana ai kanu ajaban kaman ka ce kana ajaban ne saboda duk inda kana yake turbawul ismi haka ne ko tana wa suna ruhuwa wajen saboda kabar tana wa labari fata to a gaban din labari ne na kana wa ma kabala wa abin da ke gabaninsa kuwa hali ne kanu ajaban sun kasance abin mamaki duna bakil ayati koma bayan raguwar ayoyi aw a ajabuha ko kuma abubuwan mamakin sa laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka yake ba wasu malaman suke bada labarin su ne abin mamaki ko kuma abubuwan da ya faru a tare da su su ne abin mamakin to kowanne ma aya ne na Allah da abin da malamai suka faɗa duk mutumin da ya rubuta sunan ashabul kafi guda shidan nan da karansu na bakwai in ka rubuta yi to kai laya barawo ba zai shiga gidanka ba kuma a gidanka ba za a yi gobara ba annabi ya ce wanda ya rubuta ya katangan gidansa ma to barawo ba zai shiga gidan ba kuma abin hawan ku irin su mota su abin da ku rubuta yi ku daura yi a ciki amma wani ya yi mafarki a sahaban sai na rasu ya ga su a sahabul kafin ya ce mu muna amfani da sunayen ku muna rubuta mu ci gaba da yi aka ce ku yi amman sunan karen namu ku yi shakali ku yanka haka kaman hatimi in kun yi to kiɗime da karen ya zama yana tsakiya in kuka yi haka yauwa an ra'ayi kai sunan makiyayin namu ya zama yana tsakiya ku yi ya haka ya fi amfanarwa to kuma yanzu ma za mu yi ga bayanin to me kake cewa gaba kaɗan izal إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا to رشدا iz yayin da awal fitiyatu wayannan samari suka taro ila alkabi zuwa ga wannan kogo jam'i ne fatan na samari wa huwa shabu shine saurayi alkamilu takakke alkaibina ala imani wanda yake je tsoro ga imaninsa min qaumihim ga mutanensa na kafirai fa qalu suka ce rabbana ya mahalatum atina min ladunka Allah ka ba mu anan gare ka min qablika a bangaren ka rahmatan muna son rahama wahayi aslalana Allah ka inganta mana min amrina daga lamarinmu rashadan Allah muna so ka shirye da mu hidayatan Allah ka shirye da mu a gare ka to wannan addu'a da suka yi ayi Allah ya karba addu'ar suna yi ga kogon kuma sai barci ya dauke to zamu duk mai sahu ya duba zamu yi ga sharhi kasa nazalu an zaunar da shi wa sakanu an zaunar da matsayinsa wa asala qissatihim abinda labarin sa ya sadar kama kana Muhammad bin Isyaqa kamar yadda malam Muhammad dan Isiya ya gaya mana lamma daga ahalin linjila yayin da masu karanta linjila suka yi dagawa wa kasara bihim alkadaya kurakurai ya yawa daga cikin su hatta abadul asnam har suka dinga bauta wa gumakai wa zabahu laha suke wa gunki yanka wa baqiya bihim man huwa ala dini isa daga cikin su akwai wanda suka wanzu akan addinin annabi isa mutamassikina suna masu riko bi ibadatin layi da bautan ubangiji wa tauhidi da ɗayan tayi wa kana bin rum a birnin rum malakun an yi wani sarki yuqalu da wanda ana kiransa da daka yanusu abadal asnam yana bauta gumakai wa zaba li dawagiti yana yanka ga gumakai wa kana ya'milu an-nasa ala zalika shine ya dora mutane akan haka wai ka tilo man kalabahu duk wanda ya saba masa shi daga ya nusa sai ya kai famar rabi madinati ashabul kafi wata rana ya zo zai gifta birnin ma'abuta ashabul kafin nan wayya madinatin ita birni ce min rum daga kasar rum yuqalu la ana kiranta da afsus wa ismuha sunanta inda al-arabi abul larabawa dardos fasakfa minhu alal imani mabuta imani suka je wannan gudun suka buya fasara yursil awanahu yana aika fadawansa da sojojinsa fa yabtahuna alim ana nemo labarin duk wanda ya imani da Allah wa ya rurun lahu sai a halarto masa fa ya amuru bi ibadati sai ya ce da wannan to zo ka fice kai banki gauta wa ya qatalu man yukhalihu yana kai duk wanda ya saba masa falama udmal hadhihi alfitnatu yayin da wannan fitima ta girmama wara'a fitinatu zalika mutane suka ga wannan fitina hazanu suka yi tabin zuciya hazanan shadidan tabin zuciya mai tsanani wa kana min ashrahur rum akwai daga manya manyan mutanen rumawa wa hum samaniyata akwai mutane guda takwas wa kanu ala dini isa suna nan akan addinin ane isa fa akbar al maliku bihim sai aka ba su labarin wannan sarki wa bi ibadihim da abin da suke bautawa aka ba sarkin labari aka ce ga wasu mutane guda takwas suna nan akan addinin annabi isa kuma ba ma kai suke bautawa ba fa ba ta alaihim ilayhim sai daga yanu sai ya aika gare su fa araru aka ja ka hannu da su bai ne dai aka durkusa da su a gaban daga yanusa yabkuna suna kuka faƙala sai daga yanusa ya tambaye su ya ce ma mana akun me ya hana ku ne an ta zuba wuli aliyatina da ba za ku yi yanka ga gumakanmu ba wata ja'alu an husakun kuma kuma ku sanya kawunan ku ka alal madinati kamar ma abuta wannan girma wannan birni fakataru to ku yi zabi imma an yakuna ala dinina na za ba ku zaɓi ko ya zama kuna kan addini na wai ma an na qatalakum ko na kashe ku fa qala lahu akbarahu sai babban su yace inna lana ilaha shine tabliga yace mu ba muna da ubangiji azmatu girman sa mir'u samawati wal ardi ya cika samai da kasai lan nad'u min duni ilahan abada har abada ba za mu bauta wani ubangiji idan ba hi ba isna ma bada laka duk abin da kaga zaka yi da mu kai mana wa qala ashabahu sauran ma'abuta bayan tabliga ma misal zalika suka faɗa misalin haka fa amara al-malik sai wannan sarki umarni bi nazai libasi ma ci da tubabin su wali yati da kayan ado allati kanat alai wanda yake jikin su wa kanu musawwirina gaba ɗaya sun sa kwandagogi wa mudawwaqina wuyayensu ma sun sa kayan ado na zinari wa kanu girma ne ga su yara ne muradan shagiri hasanan kyakkyawa jiddan kwarai wa ƙala sai sarkin ya ce sa'abragu lakum duk lokacin da na gama aikina wa ƙabu zan muku hukuma wa ma yamna'u ni babu abin da zai hana ni ba wanda zai hana ni min fa'ala zalika bi kuma muku wannan hukuma inni illa anni arakum shababan sai dai yanzu ina ganin ku ku samari ne fala uhibu bana so an uhulika mun halakar da ku wai ni ni dinnan kada ja'alatu lakum ajalan na ajiye muku wani lokaci tadbiruna bi amrakum wanda zan dinga juya al'amuran ku wa tarji'una ila uqulikum so nake na dan kyale ku ko kwa dawa hankalin ku suma yana husabara sai wannan sarki ya bulaguro ligaranin ga wata bukata min agrabi daga cikin bukace bukacensa fa kawo wayanan samari suka ji tsoro annahu idza raja'a min sabrihi na cewa idan ya dawo daga balaguransa yuwaqibuhum zai musu hukuba aw yaqtuluhum ko zai kai su fastasharu fi ma bainahum sai suka yi ga shawara a cikin tsakankanin su wata fago suka cimma yarjejeniya ala an ya kuza kullu wahidin minhum na fagatu kowane ɗaya riƙe abinci min baiti abihi daga gidan mahaifinsa ya tasaddaku bi bariha ya yi sadaka da rabin da shayin wata zawa da bilbaki ya yi guzuri da ragowar fafa'alu zalika suka aikata wannan wanda laƙu suka tafi ila jabalin zuwa ga wani dutse ƙariban min madinati wanda dutsen yana kusa da wannan birni yuqalu lahu ana kiran dutsen da yanjalusa fi kawun a cikin sa akwai kogon wa marrufi dariqihim suka zo za su gibda ta tabarkin su bai kalbin sai ga kare ta ba hun ya bi su faɗar rabu zuwa kori karen fa'ada ya dawo fa'alu zalika miraran suka aikata wannan sau da yawa faƙala da humar kalbu sai karen ya ce da zo ana a habu a hababu lahi azza wa jalla ni ma ina son masoyan Allah mai girma da ɗaukaka fanamu sau kwanta barci ya ce fanamu ku kwanta barci wa ana a harisa ku ni zan yi gadon ku fata ba hun sai karen ya bi su fadaka lulkahu suka yi ga wannan kogo wa ƙalu fi suka zauna da ciki laisa lahum amalan ba su da wani aiki illa salata sai dai sallah wa siyami da azumi wa tasbih da tasbih wa tahmidi da gaida Allah wa ja'alu nafaqatuhum tata yadi wahid minhum suka sanya abincin sa a hannun ɗaya daga cikin su ismu sunansa tamlika kana ya til madinati yana zuwa wannan birni yayi dari lahum da amal sirran yana zuwa musu abinci a boye wai da jasasu lahum al-kabaru yana musu bincike yaya labarin birnin fara bi su bi zalika suka zauna a wannan zama algaru a kogon nan masha Allah irin yadda Allah ya so su zauna ثم رجع الملك sai wannan sarki ya dawo daga bulaguransa daga yanusu min sabari daga bulaguransa ilal madinati zuwa ga wannan birni wa kana tamlika shi kuma tamlika yau mai izin a wannan ranar da sarkin ya dawo fil madinati kuma yayi ga birnin yayi tari lahum da amun zai siya musu abinci faja sai ya zo wa akbarahum ya ba su labari bi ruju'i maliku na cewa to fa sarki ya dawo wa annahu yabtishu alaihim yana bincike a nemo su fa fazi'u gaba ɗaya suka birgita wa shara'u suka higa yadhkuruna Allah azza wa jalla suna ambaton Allah mai girma da daukaka wa jarara'una ilayhi suna kankar da kai ga Allah fi da bai sharri anhum Allah ya ije sharrin wannan sarki zuwa gare su wa zalika wannan kuwa inda gurubi shamsi daidai faduwar rana fa qala lahum tamlika sai tamlika ya ce ya ika wa tahu ya ku ƴan uwana kulu ku ci abinci wa tawakkalu ala rabbikum kowa ya dogara ga ubangijinsa fa akalu suka ci abinci wa jalasu suka zauna ya tahadu suna suna hira wa yatawassauna kuma kowa a junan sai wa dan uwansa nasiha kuma suka yi wasici kowa yayi wasiya ga dan uwansa fa bainama hum kadhalika suna cikin haka idza alqallahu alaihim annawm sai Allah ya jefa musu barci tilka a cikin kogon wa alqahu aidan kuma Allah ya haɗar da wannan barcin ala kalbihim ga karansu wa huwa bazidan zira'i ala babil ka'ab shi kuma karen yana nan ya shimfida kafafunsa ko kofar wannan kogon fa bata sha alayhimul malik sai sarkin ya ce a nemo su fadala adam aka shirye da sarkin aka ce wannan samari ba suna gudun dutsen nan fata ya rabi ma ya sunau bihim sai sarkin ya dimauce cikin abin da zai aikata ya zuwa gare su fa alqallahu bi qalbihi sai Allah ya jeba a zuciyansa an ya sujja alayhim babu da gari ya toye musu kobar wannan kogon wara da lahu azza jalla shi kuma Allah mai girma da daukaka sai nabi an yukrimuhum bi zalika ya girmama su da wannan aiki da sarkin zai musu waja'alahum ayatan linnas Allah yana nufin zai sanya su zama ayoyi ga mutane wa an yubayyana lahum kuma Allah ya so ya bayyana musu annan sali tayin kiyama a ce mai zuwa ce wa annahu qadirun kuma Allah yayi haka ne domin ya nuna mutane yana da iko ala ba'dil ibadi da ya da bayi min ba'dil mauti bayan sun mutu fa amara al-malik sai sarkin yayi umarni bi saddihi da a toye wannan kofar wa qala da aka toye sai sarkin yace da awun ku kyale su fi kabihim a cikin wannan kogon ya mutu na ju'an wa ai da yunwa ma ya kai su wa yakunu kabihim sai zama wannan kogon nasu alladhi taruhu qabrun lahum ahe wannan kabari ne gare su wa huwa yazannu annahum ayqaza wanda sarkin ya zaba musu yana tsammanin cewa su idanun su biyu ya alamuna ma yatunu biyan ko sun san abin da sarkin ya musu wa qad tawafallahu arwa ahe haqiqa ma su Allah ya zare rayukansu wa fatan amman zare rai ne nomin na barci suma ina rajulaini sai aka samu wasu mazaje guda biyu mumine ni wanda suke mumine fi baitul maliki suna nan a cikin gidan sarkin na daɗa yanusa dama ya kun san su takwas ne ko to ga shidan anan sun biyo wayannan biyun su ba higa da su ba yakti mani imani ma wanda sun boye imanin su sharaha yakti bani qissata haula albitat suka yi suka dinga rubuta labarin wayannan samari wa kataba suka rubuta waƙatu faƙadihim lokacin da aka rasa su wa adadihim da adadinsu wa ansabihim da danginsu wa dinihim da addininsu wa mimman farrau daga wanda suka gudo fila wayni a allana guda biyu mun risafi na wato tagulla waj'alahuma aka sanya wayannan allana guda biyu fi tabutin cikin adaka min nuhasin na tagulla waj'ala tabuta aka sanya shi wannan adakar fi bunyani a cikin wannan ginin wa ƙala wayannan samari guda biyu suka ce la'allala ba da banza ba ubangiji an yi zahara ala haula la fice ko Allah zai bayyana wayannan samari qaumun wasu mutane mu'minuna mu'mine qabala yawmal qiyamati tun gaba na ranar gobe kiyama ko za a samu wasu mutanen mu'mine su bayyana fa yaruna min hadhihi kitabati ko sa gane da wannan rubutu kamar hun labarinsu sun ma matar maliku da kayanus sai sarki da kayanus ya mutu huwa yi kansa wa qaumuhu da jama'arsa wa marra bi da sununa sun samu ficewan shekaru masu yawa wa qurunan da tsare ku wa tagayyaratul muluk kuma mulkin wannan birni ya jirkita suma malaka tilkal madinati sannan wanda ya mallaki wannan birni rajulun salihu mutum ne salihi yuqalu lahu ana kiransa da baidarus wancan kuma littafin ya nuna mana abdurrahman wa kutuliman nasa lai mutane suke sabani faminu daga cikin su almuminu akwai wanda suka yi imani bi sa'ati ga tayin kiyama wa minu daga cikin su alkafir akwai wanda suka kafirce tayin kiyama fa shaka zalika alai wannan lamari ya tsananta gare su haizu kana yasma'uhum yayin da suka je kuluna suna cewa la hayatu babu wani rayuwa illa hayatu duniya sai dai rayuwar duniya wa inna ma tabasal arwahu ana tada rayuka ne dunal ajsadi banda jikunkuna faja'ala yatarau sai san yana kangar da kai wa yaqulu yana cewa ya rabbi ya ubangiji anta ta'lamu Allah kai ne masani ibtilahu haula'i sabanin da wayannan jama'u suke fa ba'atha lahum ayatan to Allah ka aika musu aya mana ta bayyana lahum amru sa'ati wanda wannan ayin ita ce za ta bayyana musu alamun tayin kiyama eh wa alamun tayin kiyama wanda wannan aya za ta nuna musu yi ne alamun tayin kiyama wal ba'su da tada mutane da za yi a lahira fara da lawa an yuzhirahu sai Allah ya so ya bayyana alamun tayin kiyaman alal fitiyati ga wayannan samari na sahaba da kafi wai bayyana linasi sha'anuhu dan a bayyana mutane sha'aninsu wai ja'alhum ayatan kuma a sanya su zama aya wa hujjatan alayhim wayannan samari su zama hujja gare su liya'lamu domin su san anna sa'ata ita tayin kiyama atiyatu mai zuwa ce larai ba ziya babu shakku cikin ta wa anna Allah kuma san cewa ubangiji ya ba'asa man fil qubur zai tada wanda suke kaburbura fa alqallahu fi qalbi rajulin sai Allah ya jeba cikin zuciyar wannan mutum min ahli tilkal nahiyati daga ma'abuta wannan nahiya an yi hadima zalil binau na cewa zai ruhe wannan ginin allazi ala babu da kafi wanda yake kogon wanda yake bakin wannan kogon wai bani kuma zai gina ta bi jaratin da marmara haziratin zai musu hinge ligana mai ga tumakansa fa haddamahu sai ya rusa wa bana bi haziratin sai ya gina hinge ligana mai ga tumakansa da wannan marmaran falamma in tafal ba yayin da kofar wannan kogon ya bude ba za lawul haula lil fitnati sai Allah ya tada wayannan samari fajala su suka zauna farihin suna masu murna muzbaratun fuskan su tana haske wujuwan fuskokin su sai batun rayukan su tana cikin dadi wa qad hafizahu Allahu alaihim abdaluhum Allah ya kiyaye musu jikunkunan su wajmalihim da kensu wa ya'atihim da kamannin su falam ya tagayyara min hashiyan Allah bai jirkita komai a gare su ba wa kana hayatuhum sai zama kamannin su a wannan lokaci wagato an isai kazu yayin da suka farka ka yajin kaman kamannin su wagato an rakadu a lokacin da suka kwanta barci suma arsalu tamlika sai suka aika tamlika ila almadinati zuwa ga wannan birni liyaitare lahum da'amu domin ya siya musu abinci fa zahaba sai ya tafi fara'al madina ce ga birnin kan ta gayyara haluwa halin ta ya jirgita wa aluwa da mutanen birnin wa mulkuwa da mai mulkin birnin sarkin ma ya ba wannan nadan da suka sani bane wa kada akazahu ahlal madinati sai mutanen wannan birnin suka rike yi wa zabu bihi ila zalikal malikul mu'min a kai gun wannan sarki mu'mini fa barahu sai wannan sarkin mu'mini sai tamlika ya bada labarin tamlika bi kisati da labarinsa wa kisata sahabi da labarin mutanensa fa qala yace ba'du hararina shayin wanda suke wannan guri suka ce ya komi ya jama'a la alla hadi ayatu min ayati la bada ban zabu wannan aya ce daga ayoyin ubangiji ja'ala Allahu lakum ala yadi hadha al-fata wanda Allah ya sanya muku wannan aya daga hannun wannan saurayi fanda liqubina ku tabu da mu hata yurina har ka nuna mana abokan naka fandalaka a riyusun sai suka yi a riyusun suka tafi da a riyusun min uzumar suna daga manyan fadawan wa ma huma tare da su jami'a ahlul mai duk mutanen birnin sun bi kabiruhum manyan su wa sagirum da kananan na wa ashabul kafi suka doyi bangaren ashabul kafi li yanziru ilayhim domin su kalle su fa awwal man dakala alaihim farkon wanda ya ga cikin su hazanil azimani wa'annan su biyun ne alkabira ni manya manyan fa wajadu fi atharil bina'i suka samu a gurbin inda aka yi ginin ta butun adaka min nuhasin na tagulla fa batahu da aka bude yi fa wajadu sai suka samu fi lawhaini allana ne guda biyu min rusasin na kwaskon karau makatuban wanda an rubuta yi fi ma daga cikin su kissatu labaransu falama karawu yayin da suka karanta ajabu suka yi mamaki wa hamdulillah suka yi wa Allah godiya allazi arahum alayatu wanda ya nuna musu aya tadulluhum ala albazi wanda ta nuna ita ce alamar jahin kiyama summa arsalu qasidan sannan kuma sai suka aika suna masu nufi suka aika ila malikin zuwa ga sarkin su asali mana garkin sarki bai da sunan sarkin ana a ajala bil hururi ilaina maza kai ga ka zo gurin mu la'allaka tara hadal ba da banza ba ko ka ga wannan aya abun mamaki fa inna bi tiyatu ba za wayannan samari Allah ya tahe su wa yahum ya raya su wa kana ya kasance kata wa fahimun haƙiƙa Allah ya karɓi ransu salasan ya tasini ne shekaru ɗari uku wa aksara ko fiye da haka falamma ja'ul kabar yayin da labari ya zo zahaba hammu sai bakin cikin sarkin ya tafi wa qala yace ahmaduka na gode maka rabu sama wal arabi ubangijin sama da ƙasa tabararta alayya wanda ka bibita zuwa gare mu wa rahamta ni ka ji kanmu wa lam tadfa nurul ladhi ja'alatahu li abai baka bushe wannan haske da ka san yayi ga iyayenmu ba faraki ba ya hau wata jana wal kafi shi ma sarkin ya nufi bangaren wannan kogo fada kala alayhi ya yi gabansu wa barabihim ya yi murna da su wata na ƙahun ya rurungume su wa kafa baina aidiyin suka ya tsaya a gaban su wa hum julusan alal alal su suna zaune a ƙasa yusabbihuna Allah suka dinga tasbihi ga Allah wa yahmaduna hu suka gode wa Allah fa qalu lahu suka ce nazawda aka Allah mun baka yawa mun baiwa Allah ajiyanka assalamu alayka wa rahmatullahi habilaka Allah Allah ya kiyaye ka wa Allah ya kiyaye mulkinka wani izuka billahi muna nema ma tsari da Allah min sharil insi wal jinni fa bayyana malam maliku qa'iman sai sarkin yana tsaye idan rajahu ila marajiyahu sau koma sau kwanta fana mu sau kwanta barci wata bahu Allah wa anhu zaun Allah ya zare rayukansu fa qama maliku ilayhi sai sarkin ya tsaya waja ala siyabihim alaihim ya sanya tufafinsu a gare su wa amara yake umarni an ya ala kullu rajulin minhu a sanya kowane mutum fi tabutin cikin adaka min zahabin na zinari falamma masha yayin da ya tafi wa nama ya kwanta barci a tuhu suka zo masa fi manamihi a barci sai suka gani fa qalu lahu suka ce inna lam nakaluqu min zahabi sarki mu ba halitta mu da zinari ba wala biratin ba mu da azurfa ba walakin na kalaqana min turabi mu da ƙasa Allah yayi mu wa ila turabin nasiru kuma zuwa ga ƙasa za a maishe mu faturugna kyale mu kama kunna zalika kamar yadda ka zama cikin kogo ala turabi akan wannan rairayin hata yi ba'asan Allah minhu har Allah ya tahiye mu fa amara al-maliku sai sarkin ya umarni inda zalika a wannan yayi bi tabutin da yake a zo masa da adaka min sajin na katako faj'alu zi ya sanya su a wannan adaka wa amara ya umarni an yi bina ala babu da kabi a yi gini a kofar wannan kogo masjidan a gina masallaci fiye daga cikinsa wa yusaddi bihi babu gari a toye kohon kogon fala ya ramu ahadin kar wani ya gansu waje ala lahum idan azima aka ajiye ranan su ya zama idi ne babba dukan da shekara ya dawo sai an yi idi wa amara an yi wuta kullu sanatin duk shekara sai an zo an yi idi to wannan yi ne kaɗan daga labarin su kuma za mu shiga sarki sanda zuwa bari ka ji karatu ko na minti talatin ko to mu je
إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا to wannan ayar ku ɗauka wannan samari da suka zauna shekara ɗari ba ya zama idi ba to ana murna da ajiye su da Allah ya yi to ba wannan bane ma abin murna mu muna murna da haihuwan annabi Muhammadu eh wannan shi zai in mutum ya ce ba za a yi muku murnar maulidi ba to yaya ake yin murnar hekaran wa'annan samarin bare ma murnar sayyidina rasulullahi to ku rike wannan kun gane ko Na'am.
eh duk hujjoji ne za ku samu akan haihuwar sayyidina rasulullahi fa qalu suka ce mm فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة wa hayyi ila وهيئ لنا من أمرنا رشدا mm ai mun fassara shi ko?
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Rabina Allah ya ce sai muka ɗora musu ala azanihim ga kunnuwansu a samanuhun majiyansu filkafi a cikin kogo sinina adada suka yi shekaru ba adadi shekara ɗari ku da tara daga barci mutum ya wuce shekara ɗari ku da tara yana barci to haka kwanciyar kabari yake duk mutumin da ya mutu ya ga kabari shekara dubu zai yi idan ka bi Allah sai ka ji kamar wuni ɗaya ne idan baka bi Allah ba kuma azaban kabarin a wannan shekara dubin kowane kwana ɗaya ma za ka ji kamar shekara ne na duniya to saboda haka mutum ya ji tsoron Allah sanina adada su ma ba
ثم sannan da Allah بعثناهم لنعلم أي الحزبين آثان ما لبثوه أمدا kuma ba zinahu Allah ya ce wallahi maka taye sa ai kazinahu lina alama ba da banza ba lina alama wai ba Allah ya sani ba a dama Allah ya sani ilimi ne mushahadatin na ganin ido domin Allah ya bayyana ni ayyul hizbaini wani ɗayan jama'un nan guda biyu albariqaini jama'un nan guda biyu almuku talabai ne wanda suke sabani bi muddati libsihim daga muddan zaman su a hasa wanda suka bi kididdigewa ai af'alu bi ma'ana arbadu wanda suka bi kiyayewa lima labisu ga zaman da suka aini libasihim da zaman su muta'alliqun wanda ya lataya bima ba da da wanda yake bayan sa amada gayatan cewa matuƙa nanu na kusa نحن نقص عليك نبأهم بالحق مم.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هديا Allah ya ce nanu mu ne ya rasulullahi صلى الله عليه na kusu alaika muke karantawa a gare ka na ba'uhum labarinsu bila haƙi da gaskiya ai bi sadiki da gaskiya inna hum fitiyatun wayannan samari ne amaru bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda Allah ya kara musu shiriya to kana saurayi in dai kai imani ka yarda da Allah to za ka samu hiriya yadda wayannan suka sa ko mu yanzu fa mun fi su kamar gani mu al'umman annabi Muhammadu ne su ko al'umman annabi Isa ne to duk wannan darajar da Allah ya sabu da kaji al'umman sayyidina Rasulullahi suna gaba da su saboda karkare na kanka kana saurayi a wannan zamanin ibada ne aikin ka kullun dare ka danga nafila Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu to Allah zai kawo maka shiriya ta inda baka tunani idan ilimi kake yi wata kula wa yu'allimukum Allah daga ka ji tsoron Allah ilimin sai ya karu idan daraja kake nema yin ibadan zai sa daraja kai karu abin da yasa ka mana labari dan mu yi koyi da su amma mu al'umman Annabi Muhammadu to darajar mu yana gaba da wayancan al'ummatai Mm.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض Mm.
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا to شبضا ka ji Allah madaukakin sarki yake cewa na hana na qusu alayka na bahum innahum bi tiyatu aminu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabadna ala qulubihim Allah yace mu muka daure zuciyarsa qawaina ala qawlil haqq mun daure zuciyarsa a faɗan gaskiya in dai a gaban sarki kake ko zare wuyanka zai ka faɗa gaskiya amma duk malamin da ya zauna duk wanda ya zauna a gaban sarki baya faɗan gaskiya to sarkin ba yi kaɗai zai ga wuta ba har da kai za a shiga wuta saboda haka zama a gaban sarki akwai haɗari kar ka zama malamin sarki in ka zama malamin menene malamai sun faɗa cikin duratun nasi na kar sarki ya san ka kar ka san shi shine kudin zaman ka lafiya in ya san ka sai ka bi ra'ayinsa in ka zaba masa ka game da fushinsa to aiki ne jajir a gaban ku ku kuma yanzu ga nan karatun kuke kuna son sai kun kuza sarki ya san ku to bala'i ne in ku mutum zai zauna a gaban sarki yayi yadda yadda ibnu jubairu yayi ko a gaban hajjaj ibn yusufa hajjaj ibn yusufa ya kira ibn jubairu ya kira ya kalle ya kalle ibn jubairu yace zan kashe ka daga kira fa yace zan kai ga yace wallahi tallahi da na san yana hannunka kisan da na bauta maka ai ba hannunka yana kallon sa yana kallon sa yace me matsayin annabi muhammadu a gunka yace annabi ne na Allah Allah ya koya kan gaskiya ya zo da alqur'ani ko mun yi imani da shi ya ce abubakar ba ya ce yana masa kyakkyawan zato ga bin Allah umaru ba ya ce bawan Allah ne usmanu ali da ba ya ce tambaya nake ma abubakar da umarun da usmanin da alin suna wuta ko suna aljanna ya ce ta ban je lahira ba da na je lahiran sai in gaya ma wannan tambaya ta ga zai wuce ni ban je lahiran ba da na je da na baka labari ya ce me matsayin marwana dan haka mu agunka ya ce dan me yasa zaka tambaye ni maganan da- mutumin da halansa irin halanka ya ce kai me yasa baka dariya ne ya ce "A, to ban ga abin dariyan bane in na ga abin dariyan zan yi ya ce ka gani ko idan ana kaɗa min kalangu ana kaɗa molo dariya nake ya ce to ai zuciya ba iri ɗaya bace da zuciyar tawa da taka ba iri ɗaya bace ya ce aje a kawo masa masu garaya aka za ka dinga kaɗa kalangu ana kalangu sai fara kuka ya ce ya kake kuka ya ce "Eh, wannan sarewar da ake busawa ya tuna min tahin kiyama wannan garayar da ake kaɗawa itacen nan ba don wannan Allah ya halice ba da kai da icen sai Allah ya muku hisabi fatan da aka rufe kalangun da yi dabba ne mai rai a layira Allah zai ta da yi shi ma ya tambayi haƙi dan ba dan wannan aka yi ba in na hawa ne a hauyi in na yanka ne a yanka shi a ci shi daga nan ya ce zan kai ka ba ni na kira ka ne ce kuɗin dan na kai ka ya ce uwarka ta tsiya ce ya ce uwarka matsiyaciya ce kai ko matsiyaci ne ya ce i ya ce akan uwata matsiyaci ya ce ni matsiyaci ne ba kai ka fi sani ba wanda ya halarci uwata ya fi kowa sani ai ba kai ne za ka sani ba, Allah da ya halarci uwata shi ya sani amma ba kai ba daga nan yana duba ya ce a ji a zare min wuyansa sai ce a shahadu Allah ilaha illallah wa a shahada anna Muhammadin Rasulullahi ya ce Allah wannan bawan Allah idan ya kai ne a duniya kar ka bari ya ƙara kai kowa ya zama ni ne ko- kuma kar ka bar jini na Allah ban yadda jini na ya bar shi ba ya ce Hajjaj ibn Yusuf ya ce na kaba ma hujja gaban Allah mu mun yi gaba kai kuma za ka tadda mu muna jiran ka ka zo mu tafi ina masu kisan ya ce gane ce mu je mu kai mu mun yi gaba zan je in kai karanka kotun Allah na gama yiri kafin ka zo ya ce mun yi gaba kai kuma na san kana biye da mu kuma na kaba ma hujja da wannan kalma Allah ka shaida da haka ji aka sai da za a sare wuyansa ya dubi gabar ya ce inni waja ya yake cewa yake cewa inni waja ta فأينما تولوا فثم وجه الله مم.
إن الله واسع da ya عليم dubi fuskansa gabar ya koma ya tsaya ya jaju bunu yusuf abin sai ibn zubair yake cewa yake cewa wace aya ya ja da farko إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا Hmm.
وما أنا من da ruwa المشركين ce inni wajatu wajhi yace na fuskantar da fuska na lillazi fadara samawati ga sarkin da ya halicci samai da kasai wa amma ma ana min al-mushrikeen ni dai bana tara Allah da wani daga nan yace kai kar ku sa ya kalli gabar ku juya min shi masu yanka kan suka juya yi da suka juya yace fa aina ma tu wani فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله- إن الله واسع yace ku عليم juya ni duk inda kuka juya ne yace fa aina ma tu wani duk inda kuka juya ne a gurin akwai Allah inna Allah wasi'un alimun ya ce ku daga ku maka yi a ƙasa ku raba yi da hankali ya daina wannan surutu zai ce mina haka lakana haka منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة dan نكريا daga yi ya ce mina haka lakana haka ƙasan haka halice ne ai wa biya nu idukum kuma nan zan koma wa min hanu kurjukum taratan nukuriya daga nan hajaji yasa aka sare wuyansa sare wuyan da za a yi da jinin yayi tsalle tsirr kurin ya je ya gari gan hajaji jinin ya yi gari gansa daga nan wanda ya zuba a ƙasa ya dinga rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammad jinin kurin ya kama rubutu kan da aka yanke kuma a lokacin ya bada karatu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kan yana karanta qur'ani shekara yaje koran duk lokacin da ka zo kusa da kan shi da kansa yana karatu an yanke yana karatu aka tona kabari aka binne yi in ka je kabarinsa ya rike kabarin kirkari yana karanta qur'ani shekara tiryayi in kana son karatun qur'ani sai ka je ka bude qur'anin ka yi ajabi yana kabari shi ibn jubair yana kabari yana karanta kai kana duba takardan zai je bakara ya sauke ya je ya sauke ya kara yana karatu bai fada a bayan an kai yi kafin abin ne ya kara yana karatu bayan an binne yi ya kara yayi kuma yana karanta qur'ani shi kuma da ya kai yi da wata hida sai ya dinga haka yana yana zabura yana zabura yana motsawa shi kenan da ya kara wata hida ya mutu da wata hida ya likitan sai ya doyi duba Hajjaj ibn Yusuf ya duba sai ya je gidan bursuna ya ce albihirin ku na je na duba sarki amma ba gobe zai mutu a bar da kwana murna waye gari ya rasu da ya rasu gaba ɗaya mutanen Siriya aka yi cincirundo aka yi ihu ku zo mu je mu balle bursunan ku je mu da aka balle bursunan ran da ya rasu duk wanda ya kai wali ne kan baya ribewa ah sai ta ga kan malawa ne shi ma dama na kai ah ta ga kan malawa ne sai da aka tara kokuwan kai guda dubu tasa'in wanda ya daure nan gaba zai kai ya su dubu talatin aka kunci eh a ga mutum a sumi a daure gobe za a kai a ga a daure gobe za a kai dubu tasa'in daga ibn jubairu ya tsaya to wannan ibn jubairu yanzu a gaban wannan sarki ka tsaya ka faɗi gaskiya to yi ne innahum fi shay'in aminu bi rabbihim wa zinnahum huda ba zama a fada ba duk wanda zai zo na ka faɗi gaskiya in ba haka ba kar ya san ka kar ka san shi amma ka zauna a gaban sarki baka faɗi gaskiya ba a lahira yi zai yi ga wuta kai da ka zauna ma fa sai ka yi ga wuta abin da ya wuce a ƙarƙashin ayan nan saboda malamai sun fi son su kutsa fada zaman fada yana da hadari eh fadan nan kuma kowane iri ne ko a gaban ciyaman ne ko a gaban gwamna ne ko ma waye in dai aka ce malawa ne malamin fada ne to ina gaya ma in kaga dan wuta a zahiri ka neme shi kur eh in dai kana so dan wuta yana tafiya a kafa neme shi kai ba za ka ce kar yayi ba kuma zai ba za ka hana ba kuma zai zalunci ba za ka hana ba to me amfanin kawo ga gurin ilimin da bai amfani ba da ya ke sa linzami a jaka kai ka jahannama to ku kula da wayannan ashabul kafi ku rage kwadayi duk mutumin da yace zai yayi gargayin fadawa na sarki zai zauna yi malami ya mutu wa'azi wallahi sun fi karfin ka eh darajar ka daya ka zauna su zo inda kake wannan ma kai ta addu'a an sun zo ka ga musu gaskiya amma kai kaje inda suke kuma dama ta barka kuma dama duniya ta barka kuma daman lahiran ma ta barka مجي آية دي نكيك سوا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شددا الله يجي لن ندعو سكا جسوب الله بوتاوا من دونه وننسبا هر أبدا إلها وانجد لقد قلنا سكا جاكيك أمفتا إذن أولا يعي شددا وانا مغانا أياغا مغانا تي وانا أنزل فبا قولا ذا شددا إفرادا في الكبر wanda aka zarfafa cikin kafirci inda auna ilaiha gairu lahi faladan idan mun kira wani Allah mun bauta masa kaddara ma ha'ulai qaumuna takazu min duni alaha ha'ulai da ka faɗa mubtadai qaumuna da ka faɗa adabi ne aka yi wayannan mutanen mu ittakazu min duni wanda suka riki waninsa alihatan a matsayin alloli laula laula ya tuna alaihim bi sulbanin bayyin Allah ya ce dan me yasa inda gaske ne ya tuna alayhim su zo mana mana a dalilin bautansu da sulɗanin da hujja bayanin a bayyana bi hujjatin zahira fa man zalamu fa man zalamu mimman yutara ala allahi kaziba fa man la ahadan azlamu babu wani ɗaya da yake mafi zalunci mimman iftara sai wanda ya kago ala allahi ga sarki Allah kaziban ƙarya bin zubatin shariki duk wanda ya danganta abokin tarayya ga Allah ta'ala wa idh tabartumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa huwa ila al-kafi yanju lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa to kala ba da fice wannan maganar wato shayin wannan samarin ne suka faɗa libalin da shashi wai yayin da yawa ita zaltumuhum kuka gushe kuka bar su a lokacin da suka guye suka bar daga yanunsu suka ce wa ma ya abuduna su ba za su bauta kowa ba illallah sai dai Allah fa'awu suka taro ilal kafi zuwa ga wannan kogo yanshur lakum rabbukum sai ubangiji ya daidaita musu min rahmatihi daga rahmatihi ne suka kwanta barci shekara 300 wayo hayi da kun kuma ubangiji ya muku tattali min amrikum daga lamarinku mirfaqan ya ba ku dacewa shine murfaka dacewa ana cewa Allah ya ba mu muwafaka bi kasar lamimi inda kisran mi a rani wa fata alfai wa bil akasi san kuyin haka kuma matar ta bi kuna bihi min gidai wa ishahi ne abin da za ku ci ku sha na amfani na abinci in ko ba da kisra bane to na Allah ya ba ku dacewa shawaran ku ya komo ya zama daya to jama'a ɗaya da rabi yayi za mu yi addu'a muka yi sallah kuma sai mu dawo ko